فروره القصد السعيد الطاهر والرغبة الأولى ومس ظاهر ومس ظاهر وجهه واليدين للكوء الولاء دهول وقت بالصلاة اتصلا ثم السعيد الترب والتوب الحجر والثلج والهرهار والذي زهر لا جس انشوي أو نحو الهشب ولا هسير أو هشيش أو ذهب ولبرير هائد من هجري وطين كالسيء في المشتهر hururuhu farillai na taimama guda biyar ne a wajen mafi yawan malamai hururuhu farillai na taimama guda biyar ne a wajen mafi yawan malamai farillan taimama biyar ne a wajen mafi yawan malamai alkasudu abu na farko dai wato amma akwai wanda yake sun lissafa su har takwas akwai wanda sun lissafa farilai taimama har takwas na farko alkasadu ainihi niyya niyya wato ainiya halatta ibada ita taimama ba a yi mata niyyar ɗauke kari domin ko ba ta ɗauke kari sai dai ainiyar mai halatta ibada wanda zai ce mama ainiyar halatta ibada iyaka kenan kuma idan kari karami ne ya niyyar halatta ibada daga kari karami idan kari babba ne ya niyyar halatta ibada daga kari babba ya niyyar halatta kari ibada daga kari babba yasa idan mai niyyar haka ba ba za ta yi wata ibada da wannan taimama tasa ba to amma su ta ce a in yi niyyar farilla taimama to koma me yake ciki ko da zai yi taimama ne saboda janaba to ta wadatar da shi to an ce ita taimama kuwa ana yin ta ne yayin sabon kasa na farko haka da yawan malamai suka tafi a kai amma akwai wa'yansu da suka ce a'a ana niyyar ne yayin shafa fuska shi yasa sanda zai saba kasa da farko ko da bai niyya ba ba komai in yi niyyar yayin shafa fuska ya wadatar da shi to a sa'idu dahir sai kuma farilla ta biyu ita ce cewa wajen da za a ya zama waje ne tsatsarka wasu malaman da yawa suke ganin to wannan ai ba wai farilla bace da take kan bawa ma'anar wannan shine abin da yake isuwa me zai isa a taimama da shi sai wanda yake sa'idu ɗahiru amma wannan ba wai yana cikin aikata taimaman ba yanzu wajen alwala ana lissafa ruwa tsantsarka a cikin rukunan alwala ai ba a lissafawa ba a lissafa ruwa tsantsarka a cikin rukunan alwala tun da shi wato kamar abin da ake yin alwalar da shi ne shi yasa nan ma ake za a lissafa sa'idu ɗahir wasu suke ganin kamar a ba haka bane ba sai an lissafa wannan batun ɗula farilla ta uku sabin ƙasa na farko sabin ƙasa na farko kuma aka ce ko da wanda suka ce ana yin niyyar yayin sabin ƙasa na farko suka ce dole fa niyyar ta haɗu da sabin ƙasa kada a yi niyyar sai daga baya a saba ƙasa ba kamar alwala ba alwala akwai ƙauli da cewa don an yi niyya kafin gurin niyya aka samu jinkiri ba mai yawa ba to alwalar ta inganta amma a babin taimama sam sam wannan ba za ta yi ba in aka samu aka taimama ba za ta isa ba saboda ita taimama ba ta da ƙarfi kamar na alwala alwala tana da ƙarfi fiye da ita wa masu zahir sai kuma shafar mabayyanin wajihihi fuskarsa nan dole a karanta wajihihi ba tare da an ja ba ba za a ce wajihi ba wajihihi saboda a inganta wato a rurin na inganta a rurin wajihihi wal yadaini da kuma shafar a baki ɗayan hannaye lilkoyi haƙi zuwa ko shafar hannaye zuwa nan farilla ne a taimama ciki da bai tare ko da cewa lalle ne ya tsatsefe ya tsinsa wato ya tsaya tsatsefe ya tsinsa to walwala farilla ta shida ita ce jerantawa yin taimama gaba daya in ya fara sai ya kare kai ya fara shafa fuska ya jima kuma sannan ya shafi hannaye duhulu wakatin farilla ta bakwai shaɗuwar wakaci ba a yin taifafa kafin wakaci ba a yin taimama kafin wakaci kamar janaza wanda ta ayyana a kansa to shi yaushe ne wakacin aka ce matukar an gama likafani tunan an gama likafani ne ake jira ai ai sallah bayan likafani ai sai sallah gaba mace ko to a kuma a utubiya mudawwana a utubiya yake cewa wanda ya taimama don yin sallar nafila ba a wakacin farilla ba sai aka jima bai nafilan ba to kai ya ce zai wato nafila da wannan taimama saboda me saboda kamar da ya taimama nan don nafila nafilar da take ba a wakacin farilla ba kamar yana nufin nan take zai nafilan ne to yanzu in ya jinkirta ya zama kamar ya yi taimamar ba a wakacin ta shi dai koyaushe wakacin nafila ne in ba wakacin da aka yi hani ko aka haramta ma nafilar ba ko yaushe ya dauka a lokacin nafila ne amma dai kenan kai taimawa ga nafila to sai kai tardan take amma idan wakacin farilla ne kai taimama don nafila to nan za a dauka kai taimama ne don nafilar da ake a wannan wakacin ta yi matsalar wadda ake kafin azahar ko wadda ake bayan azahar yaushe sa in dai wannan wakacin sallar yana nan ka iya yin nafilar da ita kayan nafila da wannan taimama duk salati ta sala sharaɗi na farilla ta takwas daga farillan alwala shine zamo alwalar ta sadu da sallah ana yin ta a yi sallah shi yasa aka rabe tsakanin taimama ana yin ta a yi sallah idan aka rabe aka yi taimama sai da aka daɗe aka yi sallah to taimama bata inganta ba shi yasa sallah mako ta ɓaci wannan su ne wato guda takwas ɗin ga wanda suka lissafa su har takwas game yadda shi a harari ya tafi a kai kenan to sun sa'idu sannan a can a baya an faɗi sa'idu to wani ake nufi sa'idu ne me ake kira sa'idu da Allah ce ya fata yamma mu sa'idan ɗayi ba a tur turbaya kuma malamai suka ce kowace turba matuƙar dai ba wani abu ne ya taɓa ta ba a iya taimama a kai kuma shi ya sa ko da turbayar wurin da kafirai ke binne mutanen su ne matuƙar dai ba wani abu da ya bayyana a kanta a iya taimama da ita hakanan wato kamar farar koya da makamantansu da duk abin da ya kama da wannan to duk a yi taimama a kai wato hakanan kuma wato yunɓu ƙasa kwaɓaɓɓiya a iya taimama a kai walhajar hakanan kuma dutse wasalju hakanan ruwan da yake wato ya sandare ya zamo da ƙasa a kansa ko a kan ƙasa ake ko inda yake raɓa ce ta sauka a kai to duk a iya yin taimama a kai wal harharu hakanan kuma yumɓu wanda yake bai bushe ba shine waje mai taraftarar wanda in an shiga matsalan kafa ta iya nitsewa shi ma dai a yi taimama a kai cewa kamar taɓo ne ruwa-ruwa ne wannan bai hana a taimama a kai ba a iya yin taimama a kansa wasu suka ce in ba turba wasu suka ce ko da da turba ma a iya taimama a kai kuma a irin nan ne yadda yake faɗa a mutasar wafiha haffafa ya zai ya zo a mudawwana cewa to wanda zai taimama a irin nan in zai ɗora hannunsa kai ya ce zai ɗora da kyau ya ɗora a sannu inda waje ne laka kamar kwaɓaɓɓiyar ƙasa ce yake zai ɗora da kyau sai hannunsa ma kusan nutsewa a ciki shi yasa a sanya zai ɗora a ruya da jimi wal hali an ruwaito mudawwana a nan da jimi wata ruwa jaffafa ya dai wata ruwa kuma haffafa ya dai malamai suka ce a iya haɗa ruwayoyin guda biyu a yi amfani da su shine sanda zai ɗora hannun ya ɗora sannu sannu sannan in ya ɗago kafin ya shafi fuskarsa ya dan bari ya bushe kaɗan wato danshin ya ragu kaɗan sannan ya shafa a fuskarsa kai ya zama kamar wanda ya wanke fuskarsa da ƙasa kai ya zama kamar wanda ya wanke fuskarsa da ƙasa shine haffafa war ayadaihi wajen fafal balala wallazi zahar hakanan abinda ake kira sa'idu abinda ake kira sa'idu shine duk wani abu wanda yake ya bayyana daga ɓangarorin ƙasa ko da kamar gishiri ne ko kanwa ko koya ko wato zirnihi da makamantansu farar wuta da makamantansu duk wannan a iya taimama a kai ko kwalli duk wannan a iya taimama a kai matuƙar dai ba a cira an kai wani waje ba amma an cira an kai wani waje kan wadda yake an ɗebe ta daga raminta an kai wani waje wannan ba a ce mama akai ba ko gishirin da yake hako shi akai amma an ɗebe daga inda yake an kai wani waje to wannan ba a ce mama akai ba amma matuƙar gishirin yana wajensa a iya ce mama a wajen la jisu banda karmatako wato dutsen da yake ake siminti da shi in shuwi in an gasa shi to wannan ba a yi taimama akai ba dutsen da ake siminti da shi an gasa shi ai ya zama siminti wannan ba daidai ba ne a taimama a kai amma ya zama yana ɗanyensa ba a gasa ba to a iya taimama a kansa shi ma yana cikin sa'idu a sa'idu ne a iya yin taimama a kansa au na hawil hashab hakanan ba a yin taimama a kan kamar itace ko katako ko ciyayi wannan duk ba a yin taimama a kai ko da wakaci ya yi kunci ko da bai samu waninsa ba to duk baya taimama ba illa ya kama da Allah ne ce a wakaci ya yi kunci sai ya taimama a kai ko kuma inda yake ya rasa wani in ba shi ba to shi ma sai ya taimama a kai wanda kuma haddabu Allah kamar ya goyi bayan lahani yace gaskiya in an rasa waninsa ba sai a taimama a kai ba ba sai a taimama a kai ba to wala hasiru haka nan ba a yin taimama a kan tabarma ko da akwai ƙura a kansa sai dai idan ya zama ƙura ta yawa har ya zama za a iya tara ta a ganta wani abu to wannan a yi taimama a kai kenan au hashishu ko ciyawa au zahab ko zinare ko azurfa ba a yin taimama ma'adinin zinare ko ma'adinin azurfa ko na yakuti ko na lu'lu'i ko na zumurudu ko na murjani saboda duk wannan suna nuna ma cewa kamar ba kaskan da kai ai ba ba kuma ai shar'anta ta ne dan a ƙara bayyana kaskan da kai da wanda ya dora hannunsa akan zinari na kaskan da kai wali maririn ha'idun min hajari ya halatta mara lafiya ya taimama da bangon da aka gina da dutse ya halatta mara lafiya ya taimama a jikin bango bangon da aka gina da dutse ba wai da siminti ba wadde ya zama an hada dutse ne da ƙasa da ƙasa aka har hada dutsen ba wai dutsen siminti aka sa masa ba kasahihi kuma aka ce ƙasar ma ta zamo an cuɗanya da wani abu mai yawa amma da a ce ƙasar da za a yi an sa kamar makuba wannan ba a yi taimama a kai ba ke sai dai idan makuban da aka sa kaɗanci kwarai in kaɗanci wannan a yi taimama a kai ƙasar da aka kwaba da makuba makubar ba mai yawa ba ta wannan a iya taimama a kai amma makuba ta yawa ba a yi taimama a kai ba ko aka sa ƙaiƙayi ko wani abu kamar aka sa ciyawa ciyawa ta yawa kwarai to shi ba ba a yi taimama a kai ba amma an kyawa ɗan kaɗan ce wannan a yi taimama kenan a kai ko a yanzu kusa an nena ma da jan kasar ko to ya karanta kwarai ya dai ko an je gidan sarki ko ko shi ma an mayar da wani wasu wuraren da da suluncin ne ko sahihi aka ce mara lafiya za ka ce ba ma sai lalle mara lafiyan ba lafiyayyen ma ya iya taimama a wannan waje fil mustahili a zancen da yake ya fi shuhura akwai kauli da cewa wanda yake lafiyayye ya taimama da wannan irin wannan karahiya ne akwai ƙaurin da yake ya fi shura na cewa a'a ba karhanci ya iya yin taimama da bango wanda aka gina da dutse a dutse da ƙasa dutse da ƙasa koko a dutsen ne ma da siminti amma shi ya ka inda zai taimama a kan dutsen ne bai shafi simintin ba ya zama simintin bai rufe dutsen ba iyaka da shi ne dai aka lilleke aka haɗa dutsen amma akwai inda zai iya ɗora hannunsa ba tare da ya taɓa simintin ba to shi ma ya iya yi kenan a sannan tun da dai ba wai yayi akan simintin ba ne a ta wannan da ke kai kenan
ورود القصد سعيد التاجر وذروة الغلا وقصر التاج وجيه واليدين الخروج ولا دخول وقت بالصلاة اتصلا ثم السعيد التره والطوب الهدر والسرد والحرار واللذيذ لا للسعيد شوي أو ناو الخشى ولا عسير أو عشيش أو زهر لمريض حائز من هجري وزير كالسعيد